سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يندهك سابا درنا من كماته ومن أكرات اللتافين الشفاء na alkadi iyad al-yahasabi alaihi rahmatullah muna cikin alfasalin tafi fasali na tara fi ma ta dammanatu suratul fatih min karamatihi muna wannan fasalin ne za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafinsa mai tsarki a wannan sura mai albarka yace wa annabi inna arsalnaka lalle mu ne muka aiko ka ya rasulullahi in aka ce arsala wato ya aika al-irsalu shine aikan kansa ar-risalatu manzanci sai Allah yake faɗa a wannan suran yake gaya manzon Allah cewa inna arsalnaka ya rasulullahi mu ne muka baka annabta muka baka aika arsalnaka shahidan don ka kasance mai shaida ga dukkan al'umma da dukkan annabawa akan sun isar da aika wa mutanensu shahidan ko ya zama shahidan ka zama mai ba da shaida a cikin dukkanin al'amura ko ya zama shahidan duk abubuwan da suke faruwa ya zama kana da masaniya akan faruwarsu shahidan mubashiran sannan kai mai bishara ne wa muminai da aljanna wa nazira kuma kai mai gargaɗi wa kafirai ne daga wuta wannan aya kaɗai ta haɗa sufofi guda uku shahidan mubashiran nazira shahidu wanda zai karɓi shaidar dukkan wani mai shaida wanda in yayi magana akan kowa za ka yi magana ta shine shahidan bangiji na faɗa a kai kai ta ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida yaya za ka kasance ya rasulullahi yayin da kowace al'umma za mu zo da annabinta da zai mata shaida akan ya isar mata da aika waji'ina bika Allah ce sai na zo kuka zo da kai ba Allah ce ya kawo su filin alkiyama ala haula shahida dan ya ba da shaida akan al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam ayin da na karanto yanzu sahibin manzo Allah shahidan ne akan al'ummarsa amma wannan ayar inna arsalnaka shahidan shi shaida ne ala ummatihi wa ala al-umami kulliha duk al'ummu gaba ɗayan sa za Allah zai yi ba shaida akan cewa ne annabi shaida mubashir kuma shi ne mai bushara da aljanna duk wanda manzo Allah ya masa bushara da aljanna ta tabbata duk wanda manzon Allah ya ba shi kyautar aljanna ta tabbata to haka zaka samu a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce maka wane ne zai yi kaza idan nayi kaza zan ba shi aljanna misali idan ka kuma hadisin Tirmidhi da kuma Abu Dawud da riwayar wannan sanin Abu Dawud al-Ghani Annabi na cewa ana za'imun bi baitin fi rabbil janna لمن ترك الكذب وإن كان مازها وببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه نوء متاني غداؤه أن لا يكون إشارة على الجنة تندق لوكة مكاشف على القيامة mutum na farko shi ne ana za'imun bi baitin fi rabbil janna na lamunce na yi kyautar gida a farfajiyar aljanna liman taraka alkaziba ga duk mutumin da ya bar ƙarya yana tafi faɗin ƙarya ko aiki da ƙarya wa in kana mazihan ko da a wasa ne ko da a raha ne ya nisanci ƙarya in dai ya bar wannan annabi ke zai masa bishara da gida a farfajiyar aljanna wannan bishara tun da bayyana ta sallallahu alaihi wasallama ila an yarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha tun da ke ana za'imun bi baitin fi rabbil janna liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha mutum da biyu wanda annabi masa bishara سيتي وببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان مهقا ناي شوت الجدال أتكيا الجنة جدوم مثمن بيبر داعيا وني كودا شيكي لجسيا كافا إما جنا وني ضينا داعيا sai ya fara magana ta cewa da fara magana nan ba ka san hayaniya manzo Allah yake duk wanda ya wannan nayi masa alƙawarin gida a tsakiyar aljanna mutum na uku wa bi baitin fi a'lal bilal liman hasuna qulubu nayi alƙawari da kyautar gida a kololuwan aljanna ga duk mutumin da ya kyauta da ɗabi'unsa ya inganta mu'amala ta tsakanin da mutane kaga nan mubashirin Allah ya ce shi ke bishara da aljanna a nan sai ke alƙawarin sadaukantar da gida a farfajiyar aljanna gida a tsakiyar aljanna gida a ƙololuwan aljanna ga mutane guda uku da suka su kautu daga yiwu guda uku amma wanda fi kowa dacewa da gida shine fi a'alal jinan wanda gidan da ke ƙololuwan aljanna me ɗabi'unsa banza za ta ke ba a suna kurkuku da wanda ya kyautata ɗabi'unsa ya gyara su ɗabi'un ba sa zama kyautatattu ba ta zama nagartattu sai dai zama sun sun dace da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi Allah ya musa wa innaka la ala qulubil azim lallai kana ɗabi'u masu girma nagartattu kyawawa to idan kana son ka samu bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son ka samu shekun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana bukatuwa ka gyara halayyarka da ɗabi'unka da mu'amalarka abu na biyu tana bukatuwa kamar jarayya da mutane a cikin shi'arin al'amura abu na uku ana so ka nisanci karya a cikin dukkan mu'amalolinka wani zirawa man za a shi ne nazir nazir shi ne mai gargaɗi mai haɗawa daga mutum ya fada gidan hallaka shi ne nazir to suka manzo Allah bashiru ne kuma nabiyu ne sallallahu alaihi wasallam al-ayat ماذا يأتي وانا آية تدمر بحاتم الآية وانا آية تاكل شيء محاسنه وتكائفه من شهادته على أمته لتبجيده وانا آية تاكل شيء هو ما سيوى لكشفين من تكون تاشين محاسنة كاوى وانهالاي لكاوى وانتبئون من الله صلى الله عليه وسلم abu na biyu khasa'isuhu darajojin da Allah ya kebanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam as-Sayyuti alaihi rahmatullah ya yi littafi mai suna al-Qasa'is al-Kubra mujalladi biyu ne wannan littafi yana magana akan martabobi da darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kebanta shi da su wani annabi bai tare su ba daga cikin abin da sayudi ya kawo shi ne abin da aka kwanto da daga riwayar sai suna aisha sai ta kuntu ukhiku fi lailati fa qufi as-siraj wa saqalat al-kibar fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayti فضاء البيت من نور جبهته حتى رأيت الإبرة على الأرض sai tana ta take cewa ina ɗinki da daddare wata rana sai iska ta huro fitillan ta mutu allura ta faɗi a ƙasa ta ce na rasa yadda zai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗaki na shigo wanda yayi hasken fuskar sa fa al baitu ɗakin da nake ciki sai da ya haskaka min nuri da hadi saboda hasken goshin manzon Allah hatta ra'aytu al-ibrata 'ala al-ard sai da tsinci allura ba na ganta a ƙasa saboda hasken goshin manzon Allah ana kiran wannan ne khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da cikin ruwaito ibnu asakir ba ya ruwaito a cikin da ta yi daga sayyidina Aisha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'la wa kuntu akthir فجعل جبينه يعرق فجعل فجعل عرقه يتوقد نورا فبهرت فقال ما لك بهت يا عائشة قلت يا رسول الله نظرت إليك وأنا تكشف نعلك وجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتوقد نورا فلو رآك أبو كبير الهذلي لألم أنك أحق بقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يقول أبو كبير العزل قال كان يقول ومبرد من كل غبار حيضة وفساد وربعة وداء مبين فإذا رأيت وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرت الأرض المتهلل سيدنا جلسي شوتر ما إنا ساقا إن الله صلى الله عليه وسلم إنا تنكي تاكلمنسا yana da sai goshin sai fara zufa sallallahu alaihi wasallam goshin yana zufa goshin yana zufa fada an arabu sai suka ke juya ya tawakkadu nuran yana yin haske yana karkiri hadisin farko da na kawo goshin ne yake haske sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu ba goshin bane zufan goshin sai kai ya tawakkadu nuran yana tayar da haske fa buhittu har ma ta tsaka ta ɗiba wasu da irin ganin yadda zufa yake yin haske zufan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce sai ana daga kanka ya ga na ku kare ta ce malaki buhiti ya Aisha me ya faru sai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga kana dinki ne kana zufa sai na ga zufanka yana yin haske wallahi da Abu Kadir Huzali ya ganka da ya tabbatar da cewa kai ya fitar da a yaba da wannan baitocin zan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mata menene yake faɗa ta kawo bai cika guda biyu sai manzo Allah ke ce mata jazakallahu khairan ya Aishatu ma zakartu anni surutu ka sururi bi kalamiki hada manzo Allah ke ban taɓa yin farin ciki ba kamar irin farin cikin da nayi yanzu da jin wannan kalaman naki inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran wayan dukan su khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to so mun fakki inna fatana laka fatha mubina ta ku shiru wadannan abubuwa da darajoji da Allah ke bance manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam abu da biyu shi zai ba al'ummarsa shaida shahidan ala ummatihi bi nafsihi bi tablighi zai wa al'ummarsa shaida ya isar da aisha sallallahu alaihi wasallama bi tablighi risalata lahu wa qila shahidan lahum bit tauhid annabi zai shaida akan cewa lallai sun dayar da Allah idan da koma a hadisi za ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud mutum sa bayan sun samu shahada manzo Allah sai tsaya a bawo ga mutum sai yake cewa inni shahidun ala haula waɗannan mutane da suka sadaukantar da rayukansu don isar da addini dan ba annabin Allah kariya annabi ke ana shahidun ala haula ni ne zan ba waɗannan shaida a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shahidu dukkan wani annabi da ya fitar da aika akwai wanda suka yi imani da shi a zamaninsa to zai ba da shaida da gaskiyar magana akan waɗannan sun imani da shi waɗanda ba su zo a bayansa ba saboda annabin baya sai da shaidan da zai baya a kan al'ummarsa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaida akan al'ummarsa da yake zamanin da shi zai shaida akan da za su biyo baya a hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi yayi magana yake cewa wajidtu law anni qad ra'aytu ikhwanana wallahi na so a ce na ga yan uwana nayi zamani da su suka ce ya rasulullahi aw lasna bi ikhwani ina ce mun yan uwana qala bal antum ashabani ku sahabbaina ne ikhwani yan uwana sune wa'anda lam ya'tu ba'd ba su riga sun zo ba kaga lam ya'tu ba'du ba su riga sun zo ba amma annabi na cewa ya so a ce ya zama lidis wa ana farquhum ala sirat zan zama ina na gabatin su a sirati ina jiran karasowar su sabbai suka ce ya rasulullah kai fa ta annaban nan ya'ti fi ummati sai a ga ka san wanda bai riga ya zo ba cikin al'ummanka ya ba ka san su haka ya shira kansu sani da take ina tambaye mutum da yake da garken dabbobi dukan su jajaye sai ya zama wani dabba ya shigo cikin su baki dukan su jajaye ne baƙaƙe ne sai zama ga wani dabba a cikin su mai fari a goshi mai fari a kafafuwan gaba mai fari a kafafuwan baya ya shiga a cikin jajayen dawakai da fararen dawakai ala ya aiki ainihu mai dokin nan da yake da fari a goshi fari a ƙafa fari a ƙafafuwan baya da zai iya samun gani ba suka ce na'am ya rasulullah zai iya gani ba yace to haka za su bayyana al'umma ta yud'u yawmal qiyamati gurran muhajjalin min athar al-wudu sallallahu alaihi wasallam har kana al'umman ta yadda za su filin kiyama da hasken goshin su da hasken hannayensu da hasken kafafuwansu har shi sai da manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine wato tablidi ne da ummati da nafsi sallallahu alaihi wasallam shara a gare su wasu suka ce kuma a'a wa qila bil maghfira zai musu shaida ne al'umman sa akan gafaran da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu Allah ya gafarta musu ne irin gafara ne walau annahu izzalamu anfusahum ja'uka فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما سنك ذنس شيدا الله سبحانه وتعالى يا غافر كامس بالمغفرة صلى الله عليه وسلم ومنذرا عدوه بالأضاء يني ومكينسا غرغدي daga fadawa cikin kusin Allah shine azaba wa qila muhazziran min ad-dalalat wasu suka ce a'a manzan Allah nazira din yana gargadi ne daga kada al'ummansa su aikata abin da yake bata ko su fada cikin da ba daidai ba da haka a hadisi annabi kan ce taraktukum ayra mahdathil bayda layluha ka nahariha la yazidu anha illa halik na barku akan ingantacciyar hanya kuma shimfiɗaɗɗiya daidaitacciyar da ba wanda zai fata akan wannan hanyar da na shimfiɗa sai dai wannan hallaka ta tabbata a gare shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka malamai suna ta bayani akan ma'anar inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nazira sallallahu alaihi wasallam ليؤمن بالله ثم به من سبق له من الله الحسنى duk wanda Allah ya yi alƙawari arziki ya dace da shi na aljanna to zai ba da gaskiya da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma ya yi imani da Allah shi ne matsayin sarki subhanahu wa ta'ala. Wa yi azziruhu, ayyajilluhu, wa ƙila yan suronahu, wa ƙila yi bayi guna fi ta azimihi wa yi watsiruhu, ayyu azimunahu a cewa bi tubinu billahi wa rasulihin nan, wato azziruhu, wato watsiruhun da Allah ya faɗa ana nufin manufar wannan ayan duk wani musulmi ya rika jin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wani malami ya wani littafi mai suna ar-rasul bashar wa lahir a cikin wannan littafin yana cewa idan an yi magana akan kalmar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalma ce ta dauke da ma'anoni guda goma sha ɗaya wasu ta dauke da ma'anoni guda goma sha uku daga cikin ma'anonin shi ne a ta'addubu inda zikirismi idan za a kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya ladabi a ta'addubu inda zikirismi idan za a kira sunan a ladabi bi wa ƙari wa khushu'i zuciyanka ta rika baka amsan kana kiran sunan manzan Allah ne gaɓoɓin jikinka su rika ba ka amsar za ka kira sunan manzan Allah ne sannan mal intiqamin alfazin la'iqa bi maqamin rafiq ar-rafiq ana buƙatar idan za ka yi wa manzan Allah laƙabi ko inkiya ka zaɓo lafazi na inkiyan da ya dace da martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da gaskiyar ma'anonin soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ka so garin da manzan Allah ya haife shi da garin da ya hijira ya rayu da gurin da ya zauna ko hanyar da ya bi sallallahu alaihi wasallama soyayyan ka ga waɗannan wurare suna tabbatar da ga soyayyan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ko wani malami yake cewa bala inna ma fi ardi Allah Muhammadun wa zaka aqiqun ذاك خلق وغرقد وذا أحد هذا قضاء وبين ذا وذاك مراد المنحم لا محمد yana lissafa wuraren da manzo Allah ya yaki da inda manzo Allah ya zauna da dukkan wanda ke da alaka da shi saboda inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ku girmama manzon Allah ku aiki baliku nabi ta'zimihi ku isa matuƙa wajen girmama shi wato waqiruhu zuciyanku ya rika jin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko wannan jin girma idan kuma cikin musulun za ka samu hadisi daga hanzala ya karfe ya rasulallah na kunu inda تذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عيني فإذا خرجنا من عندك عرفنا الأزواج والأولاد والضيئات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو تدومون على ما تكونون عندي ومن ذكري لساقحتكم الملائكة في ظهركم وفي فرسكم ولكن ساعة فساعة ثم قلنا يا رسول الله والله لكنا بلا أمامك كان بيان الجنة كان بيان الموتى mukan ji kamar ga aljannan muna ganin ta idan mu kamar ga wutan muna gani mafhumin wannan sahabbai idan suna da wannan dalala suna da samun alhudur ta cikakken guduri tare da as-sakinatu wal waqar ga natsuwan zuciya ga natsuwan gabobi tunanan su gaba daya yakan tattaru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan yana magana suka manta da komai amma sai ce ya rasulullah idan mun tashi mun shiga gida muka zauna tare da iyalin mu ƴaƴan mu sai mu manta da wasu abubuwan da muke jin su idan muna gaban ka manzo Allah ce na rantsi ga Allah da a ce idan kun bar gaba na kun koba gida kuna ji a zukatunku kaman kuna a gaba na mana yadda kuke gaba na kuke ji da a ce kun kun zaki ba kuna jin wannan abu manzo Allah ce wallahi da mala'ika ya zo musamman akan haka ya bi da mala'ika ya zo har gida kana kwance zai ce salamu alaikum ina kwana wani mala'ika zai zo dan ya nemi a wani lokaci idan ana samun huduri na bin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ana tattara tunani akan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana jin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana gaban sa kana ji in ka tashi kana ji to ga abin da Allah ya yi in ji sayyidina rasulullah a hadisin muslim يتابع حكم الملائكة على فرشكم وفي ترجكم ملائكة تيجيك حركة شمتك نتنا فنسي ملائكة تيجيك حركة هنينك دنيا جديك سوى تحسيك نفس فلي كلمة نبيك بأيها صغيرة لله الله صلى الله عليه وسلم كان بقاتوا تجديد كلمة حتى ألفة تمشي بعدها muna buƙatar tajdidin wannan hatta a zukatanmu idan za ka kira manzon Allah da ya kake jin ina kira shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya fara masa yarda baya iya cewa kala rasulullah saboda cikin girman musulunci a idan ka biya su wata rana ya yi kaza to manzan Allah ne in yake ya faɗa mana wata rana to manzan Allah ne ƙala fa'ala kaza habara wata rana zai faɗi wannan hadisi sai bakin sai su take kala rasulullah sallallahu alaihi kawai ya fice shiga ya fita hayyacinsa ga baki ɗaya jikinsa kama makarkata bakinsa ya bushe sai da zama jikinsa ga babu su haiba na kama sunan manzan Allah haiba da yana tsaye ki cewa haka za au burka za au duna za ila Allah da irin wannan jin girma da halarcin da girmansa a zukatanmu a haka za mu ci gaba da rayuwa ko mu ƙara a kan haka ko kuma a ko kuma kasu haka ila an nalqahu har sai mun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wannan sahabi kenan fa wanda ya gan shi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi amma yana zaƙulo lafazi na girmamawa a kan manzon Allah za ka yi mamaki ne musulmi musulmi mai addinin musulunci musulmi mai karanta alƙur'ani zai kira sunan manzala ce Muhammad iyakan abin da zai faɗa kenan wallahi duk rashin albarka ya ƙari akan wannan mutum dole a ta'addubu inda zikirin ana buƙatar ladabi wajen kiran sunansa ina ce Allah ne yake cewa la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha mu daina kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muke kiran junanmu ashe kenan kiran junanmu ko kace wane gaya amma in manzon Allah ne dole kace sayyiduna rasulullah ko al-habibul mustafa ko ka ce masoyin Allah ko ɓangaren Allah in zaka kira sunansa to ka ce rasulullahi tukunna amma fara da ba daidai bane ka rika kiran sunansa idan ya ce ana Muhammad ana Ahmad ana al-Aqib ana al-Ghani ana al-Hashir shi ya faɗa sunayensa sallallahu alaihi wasallam amma ni da kai ran ka haka ba wasu shi ina ta kiran da Allah yi ina cikin gida Allah ce ba su kiran suna cikin gida a cikin mu ya abiluna ne dalili kira to saboda haka mu gane nan wa tu'azziruhu wa tuwaqir nan lai Allah ya ce wa tu'azziruhu ta'zir shine girmamawa wa tuwaqiruhu shi ma girmamawa amma akwai wanda yake mahallinsa zuciya akwai wanda ta kuma na gaɓoɓi malamai suna kawo wani hikaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo guri ta bai hudu tashi sai manzo Allah ya hana ba ya so in ya zo guri a miki tawadu aminu saboda tawadu yake su daina wata rana ya fara fitowa sai suka miƙe Hassan na shi ne sai ba na ji a daina ba حسن بإسراء أقوم والقيام عليك فرض وترك الفرض أن يستقيم أيمكن من له عقل رجيه ومعرفة يراك ولا يقوم يا رسول الله سيدك يا أبي والله يسمي ميكي ميكي وأكرك فرض والقيام عليك فرض وترك الفرض أن يستقيم إن أما فرلا كباب سلعي سيتي أيمكن زي يوم mallahu aqlur rajih wanda ke da hankali cikakke wa ma'rifatu yake da ilimi cikakke ya rata idan ka ya rasulullah wallahi kun tashi tsaye ba zai yi to idan ka zama in an danta za a miƙewa sallallahu alaihi wa sallama to idan an kira sunansa ba ka rika da girma kaman dan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato azruhu wato wajibu wajibi ne mu koya wa ƴaƴanmu wallahi inda muke saman fiyelwa tun a yaran mu ba mu koya musu sanin girman manzon Allah tun yana karami koya masa in za a kira suna da kai amma ba su kudi ba ka koya masa in an kira sallallahu alaihi wasallam ya kawo aka kira amma yanzu za ka shiga wata islamiyya ka ce annabi Muhammad zai kalli shi malamin bai san manzon Allah ba bai san da sun ga Allah dan haka Allah yake cewa amman ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun mutane da ba su san manzon Allah bane hala Allah ce matsalar su lam ya'rifu rasulahum ba su san darajar wannan manzon nasu ba to ashe kenan mu muka fi cancanta mu musulmai mu sanar da ƴaƴanmu da matanmu matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake kiran sunansa ya ake ji wa zuciya idan an kira sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muhammad bin munkari shine malamin jabir bin abdullah malamin abu malik bin hadisi amma idan ya zo yana magana in yana karatu ya kawo hikayen da manzo Allah ya kawo kusurar dalilu yana hudu ba sai manzo Allah ya masa bumbari ya dena hawa kusurar dalilu sai yana zama yana hawa kan bumbari sai aka ga kiran da ibn yana kuka yana kuka kamar kukan zuma kamar kukan raƙumi sai da manzo Allah ya sako aka mumbari ya tafi wannan ita kiran da ibn sai yana yakan ce ibn munkadir yace jama'a kiran da ibn sandararre busasshe ya san girman manzon Allah annabi ya dana awanta yana kuka sai ke fa ummatuka aula mu muka fi cancanta mai kuka ko da rashin yara idan ya fara kuka sai ɗalibai kowa ya tashi daga makaranta ta gina da sani saukar ne sauƙin ilan nabi sallallahu alaihi su ne malaman sunna na farko malaman sunna na farko idan an kira manzan Allah kuka suke yi malaman sunna na asali na farko ba sa iya kira sunan manzan Allah gaya malaman sunna na farko idan an kira sunan manzan Allah gaya da kyau mamu malik idan yana tafi ana kiran sallah daga an zo a shahadu anna muhammadar rasul aka tsaya ne tak sai ya ce sallallahu alaihi wasallam sanan ne gaba su ne asalin malaman sunna na asali ya ce ganin girman manzon Allah inna arsalna ka shahidan mubashiran wa nadhira malaman madina dukan su a gadar a gidajen su mutum baya iya kwantawa ya sa kafa sai ta rodan manzon Allah wallahi ba sai da mai gida a gabas mai gida a yamma mai gida a kudu mai gida a arewa kowa a gidansa yake saito kansa daidai ruwan manzon Allah bai yarda ya ba sa kansa arewa ba kafin tana kallon ruwan manzon Allah ba sa iyawa sahabbai ba sahabbai a gidansa yana ganin in ya juya wa manzon Allah baya su'ul adabi a gidansa yana kallon in kafarsa ta kallo sai ta rawar manzon Allah su'ul adabi ne sahabban kenan ba saboda haka wani malami yana cewa ma wata da ban masala illa bil shurba wa ma sadaqa man sadaqa illa bil shurba duk wanda ka ji ya kai ana faɗa sa ilimi ana alfahari da shi to da mutum ka darajanta manzon Allah ya yi wannan duk wanda ka ji Allah ya yi watsi da shi ya watsar da shi to ya fasa wa hakan to da rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hurmatu khairun min at-ta'ati ya kai ga sayi na ayyukan Allah ya fara masa yarda wasiƙa yake rubutawa yarjejeniya na sulhul hudaybiyya ya rubuta bismika Allahumma suhayl bin Abi Bakr a goge bismika Allahumma ba mu santa ba a rubuta a goge bismillahir rahmanir rahim mun san bismika Allahumma ne a rubuta nan za a ce goge sai na da sai goge sai ya rubuta hada ma ta lama bihi rasulullah sai suhayl bin Abi Bakr cewa أقول رسول الله لو علمنا أنك رسول الله ما سجلناك هنا جاء من سنك أن من الله نبقى مغير أرمى في أن نبقى سيدنا علي بوجي رسول الله هنا لسيدنا علي كتوا يتي والله أحمد مين والله أحمد annabi ya ce goge ya ce ba zan iya ba rasulullah ni in goge ke ba rasulullah bane ba zan iya ba wannan ayar da ne al-shurbatu girmamawa girmamawa ne wannan umarni goge in ya goge ya yi daidai amma rashin gogewar shi Allah ya ce su in goge kai ba rasulullahi bane ba zan iya ba wannan shi ne ta'aziri tauhid wa tu'azziruhu wa tuwazziruhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qila wasakata yubalihuna fi ta'azimihi wa yuwazziruhu ay yu'azzimunahu wa qara'a ba'dhum ɗaya daga cikin qurra'u ya karanta cewa وتؤذروه أي وتؤذذوه يمكن وتؤذروه وتؤذذوه بزاعين أنكر الجهاد أما سنتي قراءة شابة الله أعلم بزاعين من الإنس والأكثر والأظهر أن هذا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال كالله وتسبحوه بكرة وأصيلا تسبحوه ku yi wata tasbihi a tasbihi wannan damir raji'un ila Allah ta'ala ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala qala ibn aqa ibn aqa ibn kallari yana cewa jama'a lin nabiy sallallahu alaihi jumi'a lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi as-sura ni'amun mukhtalifa an tattara wa manzon Allah ni'imomi masu yawan gaske ma wanda ke nau'o'i da yawa na ni'imomi Allah ya faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam min al-fath al-mubin wuya min a'lam al-ijaba Allah ya bashi nasara akan mutanen Makka ɗaya daga cikin alamomi ijaba ne Allah ya amsa da'awansa wal maghfira Allah ya ce yaghfir laka Allah gafara wa hiya min a'lam al-mahabbati kalima da Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah inna sai ce ba gafara ba ce ta laifi ta zunubi a'a min a'lamil mahabba ɗaya daga cikin alamomin an an soyayyar da Allah ke maka na ka kace ya bi ka laka Allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar min alamin mahabba wa tamamin ni'ima kuma ta daga cikin alamun cikatawar ni'imar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya min a'lamil ittisal wal hidayah da Allah ce wa yahdika siratan mustaqima a can da yake a wa yatimmu ni'matahu alayka ko tamamin ni'ima din nan min a'lamil ittisal ɗaya daga alamomin keɓantuwar manzon Allah da darajoji misali a kowane annabi da ka sani za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya taƙaita mai da awarsa zuwa wani wuri wa ila adam akahum huda wa ila samuda akahum saliha wa ila madyana akahum shu'aiba akahum akahum madyana a samud kaga da'awa ce mahduda imma fi qabilatin وإما في قرية وإما في جماعة أما شمن دان الله صلى الله عليه وسلم بأكيقا جلال أوابا بأكيقا تفراري با أأ الله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا wannan shine iktisas ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ya ce wa yahdiyaka siratan mustaqima ko sai ce wal hidayatu shiryan da Allah ya faɗa a wannan sura وهي من أعلام الولاية تأيد بكين ألا ومن جئنت لمر من ذن الله الأمر ياتي إن ولي الله الذي نزل الكتاب الله تنيك ولينا شنو مدح كده الأمر هنا شنو الله الله شنو مدح الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم لهك كوت فيها زي سيئ إذن الله يرعك idan zai dawo sai Allah ya bada umarni duk a kuɗa tsakaninsa da iyalinsa duk abin da ya yi umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala kai idan mas'ala ta shafe mu ma sai Allah ya fara kiran manzon Allah tukunna sannan sai ya kira ya ayyuha nabiyyu idza talaqtumun nisaa kaga ya ayyuha nabiyyu ba ta idza talaqta ba da da shi ake magana ta ce idza talaqta نساء لا تفطلقهن أما ذلك إذا طلقتم نساء أتفطلقوهن لقدتهن وأحسوا بات وأحسبا to mu za a yi magana da maka matsala tsakanin da iyali ne za mu yi saki amma sai da Allah ta an kira bazo ya zama Allah ba da kuma kana yi magana da ya ayyuhan nabiyyu ya amsa to ku idza qallaqtumun nisaa sallallahu alaihi wasallam sai adda aka fara kiransa wannan shine alwilaya ne waye min a'lam alwilaya fal maghfiratu gafaran da aka fada tabri'atuhu min al-uyub dan a tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kubutacce ne daga dukkan aibi babu wani aibi tare da shi Allah ya ga mana kalima rahmatin min Allah dinta lahum walau kunta fawzan غليظ القلب لانفضوا من حولك اذا انفضوا غليظ القلب صفاتي ممونة جبر من الله بني صلى الله عليه وآله وسلم وتباب النعمة شفنا إبلاغ الدرجة الكاملة الله سبحانه وتعالى يناسم يكي من ذن الله الدرجة الكاملة متى تملك يتكتم متى تملك متى تملك صلى الله عليه وسلم والهداية وهي الدعوة إلى الشهادة شيني كرن تدعي يبا النبا وشيدا كما الأمبنس فقال جابر بن محمد جابر الصادق ينا سوى من تمام نعمته عليه دقسكين ɗaya daga cikin cikatawan ni'imomin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam an ja'alahu habibahu Allah ya sanya manzon Allah habibahu masoyi ne shi kwanar ibrahim sassi khalil wata da allahu ibrahima khalila shi ko muhammadu shi ne habib huwa al-habibu allazi asara al-habibu bihi jibril khalimuhu wal haqqu nada هو الحق ناداه هو الحبيب شيني مسوين الله قداء جنة أفيد القيامة النباوة تكنسو سنسو على هو أنا شوى نفسي نفسي إن ربي كذب بمن يوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله sun tsorata ubangiji ya yi fushi to shi ko manzan Allah bai tsorata ba zai dalili shi habibu ne sannan shi kuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda ka arrahmatu la tahza bal yufza ilaiha in dai rahama ce ba ta shaki ba ta tsorata sai dai wanda ya tsorata ko illa rahama ce da haka annabawan dukansu wa kullu nabiyyin qala nafsi nafsi nafsi amma shi manzo Allah ba nafsi ba wa ummati yaqulu rasulullah sura haka dan haka sai zama shi a tsaye ke saboda rahama yifdaru ilayhi da aka zo gurin sa ne yake ana laha ana laha sannan a wannan ranar babu wanda yi wa Allah sujjada sai na rasulullah a filin alƙiyama kowa yana jin tsoron fuskantar Allah ya magana shi manzo Allah lokaci ke yin sujjada ka gane bambanci tsakanin martabobin nan sai ya sujudu ni su jira masu ake irfa a rasa ta ɗago sannan a wannan ranar kuma annabawa suna tsorace mursalai suna tsorace a lokacin Allah zai koyar da shi wani nau'in kirarin da zai wa Allah wanda Allah bai taɓa koyar da wani annabi wani kirarin ba sannan ya tuhu alayya min al-mahamidi wa husnul sana'i ma lam yaftahu li ahadin qabli ba wani matsaloli mala'ika ne ko annabi ne da ya taɓa yi wa Allah kirari da jinjina da irin wannan labarin sai ainu rahmatu rabbani sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan ranar zai wannan kirari wannan ya nuna maka martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya jiga shehul islam yana cewa muhammadu lam ya'rifu ghayru يضيق جميع الكون عن أمر كونه كما كان معروفا لدى كل عاقل فما عرف المختار إلا بنفسه فأغني النبي صلى الله عليه وسلم إن با الله من نفسه شبا ما لا يلي من بياني أنا أقول سوى دقتكم تمام من مجي عليه أن جعله حبيبه ألا يأتي من ذا الله كمن حبيب ما سوى ينفع وأقسم بحياته sannan Allah ya kuma rantsuwa da shekarun manzan Allah rayuwar akuma bin hayati shine me la amruka innahum lati saktakin ya'mahun ibnu abbas yana cewa ba mu taba ji ba ka san in ne sanin qur'ani ne shine ibnu abbas ko habru hadhihi al-umma ya ce ba mu taba ji ba Allah ya yi rantsuwa da rayuwar wani halitta ba in ba sayyiduna rasulullahi ba akuma bin hayati da Allah idan an rantse da rayuwar manzan Allah to ba ka bukatan a rantse da manzan Allah nan ba kwanaki da watanni da shekarun da manzan Allah ya rayu a cikinsu ba shi annabin ba satika da watanni da shekarun da ya rayu a cikinsu sa da martaba da kima a gurin Allah har Allah zai rantse da su ina ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina da iya mai hankali abin da kake gano wake a madinu laila da ya zo daga katangan gida yana sumbanta ita karku yi mamaki ba fa gidan nake so ba akwai wanda ya zauna a gidan ne wato wanda ya zauna a gidan ya ba gidan daraja nake sumbantan gidan manzo Allah ya rayu a cikin makonni da watanni da shekaru sun samu daraja shekaru watannin sun samu daraja makonni sun samu daraja da har Allah zai rantsa da sunan amruka sannan wal fajri Allah ya rantsa da al-fajr wasu malaman suka ce shine fajrul ladhi wulida fihi rasulullah randa annabi zo duniya wannan al-fajr din Allah sai da ya rantsa da shi wal fajr wasu suka ce al-fajr din kowane rana ne an yanka da ta'awil cewa ne an rantsa da al-fajr din da annabi ya zo duniya a wannan rana ne dalili saboda al-fajr din sadaqa maji'a rasulullah ya dace istahaqqa an yahdifa Allah lahu haka shekarun ma annabi ya yi a cikin sun dace Allah ya rantse da su haka garin ne ya zauna shi ma Allah ya rantse da su la uqmu bi hadha albalad ne dalili wa anta hillun bi hadha albalad dalilin zaman ka a garin da kan san cikin rantse da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala so da kaga kenan dukkan abin da za ka faɗa na martabobinsa ba za ka iya kusantin yadda Allah ya faɗa cikin littafin ba na nuna girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya san aksam Allah bi hayati Allah ya rantsi da rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam wa nasakha bihi shara'i'a ghairihi bayan wannan malam yake daga cikin martabobin manzon Allah duk wata shari'a ta wani annabi shari'a ta annabi Nuhin ne ko annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim tana zamowa shari'a ne tabbatacciya kafin manzon Allah ya zo amma da manzon Allah ya zo sai aka dakatar da nasu aka ce sun daina aiki nasa ita ce shari'a wato wallahi da a ce masu karanta sunnar manzan Allah karantawa ne da ta haka sadaka Allah al'azim Allah ce amana ya tadabbaru da Qur'ana Allah ce shin wai waɗannan mutanen ba sa bibiyan ma'anonin Qur'ani ne ba sa fahimta ne afala ya tadabbaru da Qur'an ta dabburi to mun ba mu ce afala ya tadabbaru da sunnati rasulillah ba sa fahimtar sunnan manzan Allah ne sallallahu alaihi shari'a ce ta annabi ba shari'a ce tabbatacciya tun annabin na raye har bayan annabi amma annabi na zuwa Allah ta kare na aiki ta tsaya shari'a ba ta aiki shari'a ta sallallahu alaihi wasallam idan misali kafin zuwa annabi Isa ne kafin zuwa manzon Allah ne annabi Isa sunan sa ne Abdullahi wa rasuluhu za ka aiki da shari'ar da amma yanzu idan ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna isa rasulullah ka ce shi ne kenan za ka faɗa sunanka musulmi alaisa isa rasulullah rasulullah annabi isa annabi Allah ne amma a yanzu in ka ce za ka musulunta ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna isa rasulullah kai shiru lasta ba musulmi sunanka ba har a gurin Allah bai yadda karɓa ba sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah me dalili saboda rasulullah shine Allah ya yarda da shari'a sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya shaka duk wani shari'a sai ta banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa arada bihi ila al-mahall al-a'la sannan Allah ya dauki annabi a arada bihi yayi mi'raji da shi yayi sama da shi sai da ya je ilal mahallin aqla shi ba wannan karatu wanda suka wani suna jikin isra'il da jirage sahabbai talatin ne da biyu kaga ya kai tawasu da kenan amma duk ruwaya in ta hada su za ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani annabi a sama ta daya an wuce wasu annabawan a sama ta biyu wani a sama ta uku wani a sama ta hudu wani a sama ta biyar wani a sama ta shida wani a sama ta bakwai nan annabi ya tsaya sai ya wuce ya gaba wannan ne kimanin ishara duk darajojinsu manzan Allah ya taka ya wuce shi ke nan an bas ya wuce ya yi sallama idan ya yi sallama aka ce wane ne sai a ce wane ne sai annabin ya da shi marhaban bin nabiyyu salih sai na yi kwala ni'imar maji'u ja'a kirka shi madalla da irin wannan mai martaban da iso wannan gida ya bai da annabi sunna bai gaba so ba nan nake son muje ba da tafiyan ta yi gaba jibrilun kansa sai da aka yi inda ya kansa nan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum iyaka nan iyaka nan ke kadai nan ya tsaya an bar annabawa an wuce su jibrilun da ke kawo wahayi shi ma an zo inda ya tsaya nan manzo Allah ya tsaya فصار يشق الحجب دون مزاحم ولا خادم الا تسمى له ريت كتاوي صلى الله عليه وسلم sai da yaje inda ila mustawan ma hallahu basharun qab sai da annabi yaje gunda babu dan adam in dai halitta ne bai taba isa gurin ba halittar kowa ne bai taba zuwa gurin nan manzon Allah yake saboda haka ba wanda ya san me ya faru dan ba wanda yake zuwa gurin balasa da wayo mana so da sai da shi annabin ya faɗa Allah ya ce fa auha ila abdi ma auha to dan ba wurin waya ne ba gurin zuwa wani halitta bane balanta na a ce kaza ya faru kaza ya faru wa zai faɗa Allah ne sai ce fa auha ila abdi ma auha sai ce kan kuma mamaki ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما زاغ البصر وما طغى da idansa da ganinsa da zuciyarsa duk sai da Allah ya wanke su a wannan daren da abin da ya faru ya faru to wani martaba take nema ta manzon Allah da haka da Allah zai kawo bayanin ma sai da yake wutar hankalin mu subhanallazi asra bi abdi subhana ya faɗa sarki ya tabbata da sarkin da yake da daraja da kamala irin Allah wanda asara bi abdihi laylan asara bi abdihi bai ce asara bi wani ba asara bi abdihi sallallahu alaihi wasallam jin ilal mahadil a'la wuri madaukaki Allah ya tafi da shi wa hafizahu min al-fil mi'raj sannan Allah ya ba manzo Allah kariya a ina a daren mi'raj misali dukkanin mu nan duk wanda aka dauke shi anan aka shigar da shi bila sai zama dan kauye haka ne zai kalli kafin inda bata ganin irinsa ba zai tsaya ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ko ba haka ba sai an ce mu yi gaba to nan fa ba fa bida ba ce halaran Allah aka ce kai ka san ba ta bukatar a ce an kawata gurin ba ta bukatar a zai ba amma duk kawata gurin da aka yi ba ma ita kanta halaran ba bishiyar da ke wurin Allah ta yi fagashaha magasha duk abin da ba ka zato na kulliya da kawatawa an mata to duk wannan kawanta gurin manzon Allah bai kalle ta ba Allah yake nufa shi Allah ke ta ma zagal basar idan ta bai kalli wani abu ba kalliyan shirin da ta bai kalla ba waye nufa Allah subhanahu wataala ma zagal basar wa ma daga sallallahu alaihi wasallam ai karshen jingina wa Allah da manzon Allah shine wannan karatu ma zagal basar ma daga ma daga kuma bai bar kallon zatin Allah ya kalla nuri ba ra'a rabbahu haqqan بعين وصورة فكل سوى هذا وراء ورائي يا هذا الله لكلامه صلى الله عليه وسلم مجانا جسيا تبتسيا كينا بعين بإذنسا وصورة كما تصورة بكنسا وكل دون حدثا تبابا الله با وراء ورائي بقارة ورنا مقيم با نا جنن آه ذات الله سبحانه وتعالى lokacin sallah ya mabarin ɗan ƙarasa shi a gurguje insha Allah ɗai da yawa mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma zaga lafasar wa ma ɓaga wa ba asahu ila ahmar wal aswad Allah ya aiko shi wajen farare da bakaci da baki ɗayan su sallallahu alaihi wa sallam wa ahalla wa ahalla lahu wa li ummati al ghanaima wa ja'alahu shafi'an mushaffa'a wa sayyid walad adam wa qana dhikruhu bi dhikrihi wa ridahu bi ridahu وجعله أحد ركني التوحيد ثم قال الله سبحانه وتعالى يا هل تاو من ذا الله غنيمة شيدا لأمسا الله يا ميد شي شفيئا مشفعا يا ميد شي سيد ولد آدم sannan Allah ya haɗa sunanta da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ubangiji ya sanya sunan manzan Allah ɗaya daga cikin rukunan tauhidi sun maƙar sai Allah ya ce إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم على شيء إن الذين للي وإنك تند الله كو إن وتحركيني أكي كو لدفع توهم جمع تنكو لشكوكو كنتم innan lajina yi bayi unaka sai aka ce kuma innama a wurin malaman balaga suna kiranta a datu hasirin wa ƙasirin innama yi bayi unallaha duk wanda suka yi bai an rubuwa da manzan Allah Allah ya ce sun yi bai'a da Allah ne subhanahu wa ta'ala ya lillahi fawqa aydihim sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yani bai'at ridwan innama yubayi'una Allah bi bai'atihim iyyah yadullahi fawqa aydihim yuridu anu al-bai'a wa qila قوة الله وقيل ثوابا وقيل منة وقيل هكذا بسورة أي تأويل يد الله لن شيني كلا ور الله يد الله كرففا ور الله يد الله أمنا نتل لا دان الله wannan shi ba wani karatu ne wa kullu injini lisbab wa kullu ma ataka nafsin yuhimu awilhu alqu alqu alqu qalbi rabbil alam duk abin da ka ji a hadisin manzan Allah ko a ayan Qur'ani zahirin lafazin yana sifanta Allah da sifan ɗan adam to awhilu kai mai tawili sunaye mazhab al-khalaf aw qul bi rabbi a'lam shine mazhab al-salaf as-salaf idan sun zo wurin yadda Allah ya cikin ce Allahu a'lam sukan ce ruha kama ja'at amma salaf sukan ce a sukan yi ta'awilin zahirin lafazin sai a kawo abin da ke dacewa dan kada hankalin mutum ya sifanta Allah da sifa irin ta dan adam Allah subhanahu wa ta'ala ne suka misali shay'un wa huwa as-sami'ul basir gashi nan ne وقيل عقده zuwa ƙarshen ne faɗin malam Allah ya ce mana falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cikin alqur'ani lokacin da manzo Allah ya jifan nan Allah ya ce ba shi ya jifan ba ba annabin yayi ba Allah ne da kansa shi ya jifan ramaita wa raqima ramaita wa innama sifatu jalalin lil jalili fala ma'wa manzo Allah ne zai jifa Allah ya ce ba shi yayi ba ba kike ba Allah ce ni nayi annabi ne za a yi bai'a da shi Allah ya ce ba da ke aka yi ba da ni aka yi sallallahu alaihi wasallam kamar ga umma ne gabata annabi za a tambaya Allah ya ce rabu da su ni zan ba da Allah annabi aka tambaya amma hatta amsa ma Allah ya ce rabu da su ni zan ba da amsa duk tambayar da ake yi ba Qur'ani aka ji an ce kulillahu yuftikum قل هو كذا قل كذا قل كذا الله نيكي تاقى أمسلنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما كذا من ساعة أنا نسمو للوك الشيء أفضل جل الله إلى أن to idan isra'il da jirafin da manzo Allah ya ya gana da Allah shi ke tabbatar da Allah yana sama annabi Yunus shi ba ya ina yana da Allah annabi Yunus wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati dun ila kana can kasan kasa yace Allah ilaha illa anta da wa ake magana subhanaka da wake magana sama da muka yi bai sadaka ta sai da kona yi hada da su annabi musa yana gana da allah durin gida allah ta masa innani ana allahu la ilaha illa ana fa abudni aka ce fakhla ana alayka innaka wa ana ikhtartuka fastabi wa yake magana da shi sama da muka yaje to in ka ɗauko ayar cewa an yi Isra'i da manzo Allah sai ya gana da Allah a can sama ta bakwai shikenan sai mutane Musa ina gana da Allah a ƙasa shi kuma a nan a duru shi na a bakin magana su Palestine kenan annabi Yunus shi kuma ina can kasance kuma can ƙasa ya gana da Allah kuma sadaka shi Qur'ani ba a ɗaukar wannan tsari in kuma ka misali yana sama sai mu ce maka ce mu koma a hadisin hadisin Muslim daga riwayan Abdullahi bin Amr bin As annabi yana cewa إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام كاتن الله يهل السماء بكثر شكرا دبو خمسين يربط الدقة بين فاروق بايوسا كدرة كدرة أربط كدرة إنك فرح السماء بكثر شكرا دبو خمسين النبي يتفوى أرشه على الماء الأرش الله يناك الرواء رواء ينايكي idan kuma bukhari ya kana Allah wala shay'a qablahu kana Allah wala shay'a ma'ahu wannan ɗaya hadisin na muslim ne ɗaya hadisin na bukhari ne to wanda karatunsa da ke kurdabi ba karatunka da ke kurdabi ba kana magana akan inda Allah ya ce mai kurdabi ya ce li'annahu kana wala makanu fi azalin lan hawli zamanu awaidi ma dan da ake renawa malam ya ce mawjudun qabla al-khalq laysa lahu qablun wala ba'dun ولا خلف ولا أمام ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت هكذا يفعل أقوائد ما ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان كون الأكوان ودبر الز- لا يتقيد بالزمان karatun da bai kika tawhidin ka da bai kai kawaidi ba tawhidin ka da ke kurtali ba kake maganin cewa Allah ya yi Isra'i da Miraji da manzo Allah kai wa Allah guri subhanahu wataala ina faɗin Allah da yake cewa ya ayi wa nasu antumul fuqara'u ila Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa sadaka muna nan shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a yi masa wuri ba a yi masa wuri Allah ya karɓa sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الاخرين